الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدى سنة الأولين آه الله تبارك وتعالى كمان آية 38 وأن سورة البركة سورة الأنفال wadda ya zamanto a wannan rana da ya zamanto goma sha ɗaya ga watan ah, ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya dace da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar insha Allah za mu tashi akan wannan aya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu ya rasulallah wato in sun kame suka wato bar abin da aka hane su a kansa wato na yakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kulil ladina kafaru aka ce su ne kamar Abi Sufyan da kuma waɗanda suka tafi tare da shi a cikin ruruta abubuwa na fitina akan janibi na kafirci to in yan taho idan sun kame anil kufri daga ainihin kafirci shine kin imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa gitalin nabi da kuma ainihin yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a gaya musu yukfar lahum ma kasalafa Allah zai gafarta musu abin da ya riga a cikin aikin su min amalin daga ayyukan su wato shi ka'idan musulunci al-islamu yajibu ma qablahu duk abin da aka yi kafin musulunci in musulunci ya zo to sai ya shafe shi ya wuce saboda haka mutum da zai shekara dubu yana kafirci in ya zo ya ka- ya furta kalmar shahada ya karbi imani ya samu abin misali shikenan in ma ya karbi imanin daga karba ba zai gaban da zai yi sauran ibada ba ajalinsa ya sauka shikenan sai ya wuce aljanna zai zama to ka ka yaumin waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba yi da wani tofa ne na ainihin mummunan abu to haka zai kasance saboda haka Allah tabaraka wataala ya ce wa in yaudu idan suka dawo wato bi ma'ana suka dawo ila qitalihi zuwa ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to faqad mazar sunnatal awwali hakika sunnan Allah a cikin wadda suka rigaya mazar ya shude abin da ake nufi yadda Allah tabaraka wataala sauran annabawansa sauran manzanninsa aka musu butulci aka ki amsa musu Allah kuma ya kama waɗannan al'ummatai bil ihlaki da halakarwa to shi kenan fa kazalika naf'alu bihim haka su ma za a musu wato yadda aka yi waɗancan haka za a yi waɗannan domin dukan su sun haɗu kan abu ɗaya wato al-ishraku fil illa abinda suka haɗu kan su suna sa kafirci yawa da waɗanda suka yi na baya da wanda suke yi yanzu da wanda za su zo ɗaya duk karatun da ya ne duk akan manufa ɗaya suke na saba wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala na fatilu وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din kulluhu lillah fa in tahaw fa inna fa inna Allah ma ya'maluna basir wa qatilu ya rasulullah ka yake su wannan yaki shi asalin yaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari wato yaki ne na na kariya wato na ainihin a samu kariya daga abin da ya shafi janibi da ainihin kare dukiya a kare rayuwa a kare addini shine dama yaki a duniya abu biyu ne akan samu yaki ya zama ko defensive ko offensive in defensive ne ko kuna kokarin ku kare kanku ne wato kuna kokarin ku kare rayuwa ku kare dukiya ku kare iyali to wannan shine na farko kenan to in abun ya ya aka wuce wannan gaba suka muku wani itila'i kamar yadda mutanen Makka suka rike dukiyan wato musulmi suka rike musu abubuwan su a Ma- a Makka to nan kuma sai a musu yaki shi ake kira offensive a je a karbi haƙoƙin bisa tilas a shi yasa wato yakin badar irin wannan fiska ya ɗauka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qatiluhu wato ku yage su har sai ya zamanto la takuna la takuna fitnatu wato ba za a samu wani mai yi wa Allah tarayya wurin bauta ba wato saboda janibin fi- fitna a nan ana nufin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta wato wurin shirka wurin bauta wa gumaka wurin bauta wa a, mala'iku wurin bauta wa wuta wurin bauta wa abubuwa mabambanta wanda ake bautawa da sunan ibada akwai wasu mutane lokacin muna sabis su abinda ma suke bautawa abun nan ne haske da da murya eh yanzu haske yadda muke ganin hasken nan to su haske suke bautawa su ba krista ba ne su ba kuma abun nan eh, yahudu ko ne abun nan ba ne kuma duk abun da ya bada samu in abu ya bada murya to shi ma suna bauta masa eh re- wai suna kira addinin wasu nasa religious of sound and light wato a- a- addinin bautawa haske da murya yau duk inda ka ga haske hasken Allah ne duk inda ka ji murya ko muryar Allah ne suke bautawa ana iya kiran su eh ba su da yawa tana amma ta can kudu musamman kudu maso kudu akwai su to duk dai abin da mutum ya rika da sunan ya bauta Allah Allah ba zai biya shi akan wannan sakamako ba bai zamanto wai kunu din kulluhu lillah ku yake su har addini ya zamanto gaba daya an tsarkake shi wato ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata za a yi shi khalisan liwajhillahi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهم bauta Allah da wani irin fiska ba face tsarkake ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto an yi shi lillahi fillahi billahi an yi shi wato da kyakkyawan ikilasi da umarni yadda Allah yake son a yi ba yadda mutane suke son su yi ba so da dama su akwai ibadu waɗanda a yanzu shaidan ya yi wa mutane wani mummunan tanadi a cikinsu musamman janibi da ya shafi janibin zakka wasu da dama za su fitar yadda aka ce a fitar wannan ɗaya cikin arba'in ko biyu bisa biyu da digo biyar 2.5% in an fitar to inda za shaidan zai sake dawowa kuma wurin a bawa waɗanda suka dace na kuma sai maganar ta canja wannan abin da ke faruwa ke wasu sai da barbaru ya shigo ciki wani ya taɓa ce min wai shi in ya fidda in ya fidda menene zakka wai yana biya wa yara unguwarsu school fees na ce waye saka eh waye saka ka ba su in ka ba su da sunan zakka sai su biya school fees in ga so su cinye kar su je makaranta kai dai abin da ake nufi ka ba su abin da aka ce ka ba su to da yawa sai shaidan ya shiga cikin abin a zakkan dabbobi ba a yadda ma ka sai da dabban ka raba wa mutanen kuɗi ba dabbar za ka ba su su haɗu in za su ajiye ta da hayayyafa matsalarsu in za su sai da su raba kuɗin wannan ma matsalarsu to wannan sai shaidan ya shigo cikin wasu abubuwa na ibada son zuciya ya zo ya gitta wadda kuma in ba a yi yadda Allah yake a yin ba ba a fitar ba yauwa mutum ya fitar bai ba kowa ba ya aje an ce wa fi sabilillahi an yi jana'iza an yi rasuwa ana neman likafani sai ya tsakura a ciki sai ya dan bayar ya ce a sayi likafani a sayi turare aika jihidi na mamaci a'a wani laruri ya tashi anguwa duk a cikin zakka yake fitarwa waya an ce wa fi sabilillahi ya cikin suratul tauba wanda wa fi wa fi sabilillahi a cikin tafsiran ainihin ahlus sunnati wal jamaa jihadi ake nufi eh jihadi ake nufi to amma saboda son zuciya ana son da sai an nemi wani dan kwana wani dan window da za a sa abin da ake so ba yadda Allah yake so ba sai wannan abu yake faruwa a yanzu banin ta hau inda Allah ya ce har yanzu dai idan sun kame daga kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne bai jazi in kuma zai saka musu bihi da shi wato babu wani abin da ya zamanto ke koya daga sanin Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wato ba abin da yake boya cikin sanin Allah ko abun yana cikin malakutu cikin cikin sammai ko da abun yana wannan farfajiya a wannan duniya abun baya boya sai to ko an yi a cikin dare Allah ya ce eh, ko a daren aka yi sawa'un minkum man sarra al-qawla wa man jahara bi wa hum man huwa mustaqsim bil-layli wa saribun fin nahar wato ha- duk lo- duk inda aka yi abu ko da dare ko da rana ko a cikin duhu ko a sauka a shiga cikin ƙasa har ta tattara a je a yi wannan abun Allah ya gani ya sani kuma ya kiyaye tabaraka wa ta'ala saboda haka zai saka musu zai ga yana ganin abin da suke aikatawa kuma zai musu sakamako a kan haka na'am min tawalla.
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم Mm.
نعم المولى ونعم النصير نعم وإن تولوا فإن- وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا الله تبارك وتعالى هل يرجع إن كنتم يا بايع أن الإيمان كبر وأن الإيمان إذا الله بعد اختيار الله تبارك وتعالى فاعلموا كسني سوى anna allaha maulakum Allah shine masoyinku Allah shine majibincinku Allah shine mai kawo muku dauki da gudunmawa a cikin kowane lamari wato shi dan adam yadda inayar Allah ke bibiyarsa inda ubangi zai janye wato inayarsa sakan da sai mutum ya halaka wannan shi yasa kaga yanzu mutum yana raye lafiya kalau yayi nan ya shiga nan yana cikin wani irin hirzi na ubangiji zaka ga in ya rasu duk gatan da kuka masa in kun ajiye shi ya kai wani lokaci saboda mala'ikun da suke tare da shi wanda aka hada shi da su an sallame su aikin su ya kare wanda suke yawa aikin shi ma lokacin sa yayi daga sun bar wannan wurin to in kun dau wani lokaci ba ku sai ka ga ainihin wasu abubuwa sun fara hawa jikinsa eh sai ga wasu abubuwa sun fara hawa jikinsa amma inda yana raye ne zai kwanta a ƙasa a turbaya yayi bacci ba wani abu babu wani kwaron da zai tsalle ya shiga hancinsa ko ya shiga kunnensa ko ya shiga wanda kafa daga cikin jikinsa babu saboda akwai mala'iku waɗanda da'iman ana tare da su suna ba da wannan kariya saboda kasancewar Allah shi ke jibinta halittarsa yake jibintan bayansa nimal maula madalla da irin wannan majibinci zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum wato madalla da wannan majibinci wanda shine Allah da ni'man nasiru kuma madalla da irin wannan mai taimako wanda yana ba da taimakon nan a ta kowane gefe a ko ta kowane lokaci za ka ga abin da ya zama to ibada ne amma in wani abu ya faru don wai kada a matsa maka a takura maka a sa ka cikin damuwa sai a ce to raka mai sallah mai raka hudu ma an yanke maka raka biyu kai raka biyu kuma Allah ya karba a ana azumi shikenan wani laruri ya gitta Allah ce to ai shikenan dama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin sauki ne ba yana nufin takura muku da kuntata muku ba to a ajiye fa iddatu min ayyamin ukhra ta bari sai bayan azumi a irga kwanakin da aka sha a rama su kuma in an rama su a shawwal ko zulqa'da ko sauran watanni za a ba su hukuncin ramadan ne fa saboda umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi yace ayi azumin kuma shi yace a sha to wannan haka ake tafiya cikin wannan kulawa da ainihin tausayawa na Allah tabaraka wa ta'ala wa inna Allah bin nasi la ra'ufun wato shi haka Allah yake mai ainihin rangwame ne game da halitta rahimun ko mai jin kai ne tabaraka wata'ala na walam واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير نعم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Allah tabaraka wataala kan wannan gaba yace mana walam ku sani anna maganin tu min shay'in duk da duk abin da kuka karba ay kasu min al kuffari ko karba daga kafirai kaharan wato bisa samun rinjaye samun galaba akan su min shay'in na wani abu komai yawansa komai girman sa wannan lillahi kuma sabu ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yana umarta cewa a fidda ɗaya bisa biyar na wannan to hakkin Allah ne hakkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam walidil qurba kuma hakki ne na wanda suka zamanto ma'abota kusanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan karaba kusancin nan ana nufin banu hashim ne da banu musali shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta wurin karaba yana da ainihin dangane mabambanta amma waɗanda suka zamanto suke cin hakkin kumusi su ne banul mutsalif da banu hashim kuma za ka ga hatta sauran sahabbansa gaba ɗaya sabon mazala sallallahu alaihi wasallam manya kula fawo nan guda hudu sai ga dukansu suna dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane na jini wadda dukansu suna haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin masayin na Umar ya haɗu shi a Ka'abu irin sai na Abubakar ya haɗu shi a Abu Manafi irin sai na Ali nan gashi na wurin Abdul Muttalib irin sai na Usman gashi da shi ma har suke haɗuwa a wurare mabambanta wato akan kakanninsu wato suna dangane na na zumunta to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haƙƙi na na na ganima shi ganima kamar yadda muka karatun mu na baya ya gabata cewa abin da aka samu a wurin yaƙi to wannan shaki kira ganima ba irin a yanzu wani fitina a rura wata fitina wasu marasa albarka su shiga anguwa ko su shiga kasuwa su ta ɗiban kayan dukiyar mutane in ana kawo rahoton sai ka ji har ce wallahi an yi amfani ma da wannan damar wasu sun da ya bi ganima eh musamman mutanen media na rasa ina suka samu wannan kalma eh sai ce wai an je har da yawa ma sun shiga kasuwan an da bi ganima to dama ganima kayan zalunci ne ai ba kayan zalunci ba ne ba kayan zalunci ba ne to wannan abin da ke faruwa kenan saboda haka kayan sata ne sunan ba kayan ganima ba saboda haka sun taba duk abin da mutum ya taba ba nashi ba ai ya zama to ya fada wani janibi na ainihin zalunci saboda haka wannan haƙƙi ya shafi zil qurba ma'abuta kusanci banu hashim da banu muttalib wal yatama da marayu afal muslimin wato marayu duk wanda ya kira maraya shi ne yara wa ƴaƴan musulmi wanda iyayensu suka halaka ya fukara ko kuma sun kasance suna da wa ainihin karancin wadata iyayen nasu saboda haka ba su bar musu komai ba haƙƙi ne al'umma ta tallabe su to a cikin wannan kuma su ɗaya bisa biyar na abin da aka samu a ciki za a bayar wal masaki ne haka zawil haja minal muslimin ma abota bukata an san wanda suke cikin bukata wato wanda an ce miskinu wallazi askanahu al-faqru wanda talauci ya daure shi a wuri guda baya iya motsawa to su kuma ana taimaka musu daga cikin wannan ainihin kumusi sannan wabni sabili da wanda ya kasance dan tafarki wanda guzurinsa ya kare a halin tafiya ko da a garin su mai wadata ne wato za a taimake shi idan dai guzurinsa ya yanke a cikin hali na tafiya ba irin yanzu da abubuwa suka zamanto sauki ya shigo cikin lamari ba duk inda kake kaman kana garin ku in wani abu ya yanke za ka iya yin waya wato shikenan sai a turo maka ka ce maka ba da akan ko wani abu a samu mafita lokaci daya da ba haka ba ne da ko aikin hajji aka tafi za ka ga idan an tafi in kun fara jin labarin yan uwanku to an fara dawowa ne eh kwarai da gaske ba na mantawa tun wurin 1975 lokacin malam da mutum ji aikin hajji sai da a dawo sai abin nan tim na farko da za su dawo sai aka ba su ga sunansa sai suka dawo da da kafet eh kafet ake yi sai a sa sai a yi magana ai kenan kun dawo duk sai a taru kusa anguwa duk a taru a sa eh mu ne muna kaza mun yi kaza mun yi kaza yanzu duk an wuce in ka so duk awa sai ka yi magana da su saboda Allah ya kawo sauƙin waɗannan abubuwa ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wani sabil shine da wanda guzurin sa ya yanke to wannan janibi na na ganima kenan wanda an karba sai a raba gida biyar ɗaya bisa biyar na manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam da ainihin ma'abuta kusanci da marayu da miskinai da da kuma ma'abuta wato wanda guzurin su yanke halin tafiya sannan hudu bisa biyar arba'ata matin albaqiya wanda ya saura su kuma su ne wanda za a bawa sauran wanda suka tafi yaki duk da wannan aya ta yi magana akan ganima akwai wasu hukunce hukunce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wanda malamai suke da maganganu akai wato akan janibin ganima akwai misali da aka kawo dukiyar hawazi bayan an ji an yakin hunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki akwai tumaki wanda yawan su ya cika tsakanin wani bainar jabalai ne tsakanin wasu duwatsu guda biyu wato aka tara wasu tumaki masu yawan gaske manzo Allah ya dauka gaba daya ya ba mutum daya wato ya ba wasu Sufyan Umayya ya ba shi gaba daya haka kuma mun ga yadda ya kasance a cikin abin da ya shafi lokacin da manzala sallallahu alaihi ya dauki kayan ganima ya ba wa akar ibn habib ya ba shi raquma 100 shi kadai eh to akwai wasu hukunce hukunce wanda suka zamanto suna da wani irin fiska shi manzala sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zamanto annabin al'umman kuma shi ya dace ya san me ya dace da al'umman kuma a wani gaba to wani lokacin za a ga ba kan kuma sai din aka samu aka samu canjin wato yanayi a cikin ainihin hukunci na sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zamanto malamai sun yi maganganu akan zawil qurba waɗanda suka zamanto ma'abota kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato su mutanen Hanafiya almajiran wato Imam Abu Hanifa sun ce wannan kumusi wanda za a bawa dangi dangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fatawa na Imam Abu Hanifa wato ya zamanto wannan nasibi kada nasibin Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi yace a innahu baqin ya saura haka ne za a ci gaba da bawa wato zawil qurba min bani Hashim wa bani al-Muttalib ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bada wannan ga bani al-qurba wato ainin zawil qurba daga bani Hashim da bani al-Muttalib sannan Imam Malik shi kuma ya dauki cewa za a bawa limami tafhiri wato imami ya bashi zabi akan abin da ya dace game da zawul qurba da banu hashim da banu da banu hashim da banu mutalib shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka sani yana da ƴan uwa wadda ake haduwa ta fiskoki daban-daban musamman daga kansa zuwa Abdullahi mahaifinsa kenan zuwa Abdul Muttalib zuwa Hashim zuwa Abdul Manaf zuwa Kusayyu to shi wannan kakan manzo Allah Kusayyu yana da 'ya'ya guda hudu wannan guda hudun sune Abdul Manaf da Abdul Uzza da Abdul Dar da Abdu waɗannan guda hudu su haka suke dukansu ‘ya'ya ne na na ainihin shi kusayyo to shi abdu manaf kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya zama to kakan manzo Allah kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hashim kuma ɗa ne daga cikin ‘ya'yan abdu manaf saboda haka sai aka taho to bayan abdu manaf akwai wasu ‘ya'yan waɗanda su ba ɗakin su ɗaya da da hashim bayan shi akwai waɗanda suke haɗa uba ba mahaifiya suke hadawa ba ko kuma shakikantaka sai ya zamanto akwai akwai wanda ya zamanto Asad akwai Abdul Muttalib akwai akwai Abdul Muttalib wanda shi kuma shi kadai yana da yaya guda goma to wannan sai ya zamanto dangin sun resantu da yawa da yawan gaske to wannan resantuwa bai canja tsarin da ake kai ba na dai da duk abin da ya juya ba za a fidda ainihin haƙin kumusi a ba wani daga cikin ɗakunan ba banda ainihin Banu Hashim banda wato banin mutsali haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan haka misali an ce su banu hashim su banu abdishams suna da dangantaka na kusa na uba daya da mutane banu hashim amma me ya faru sai ya zamanto su banu abdishams ba sa karban kumusi a cikin rabon su a cikin kumusi amma banin mutsali da hashim suna karba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace ma fara kuna fil jahiliyyati wala fil islam su hashim banu hashim da banu musallim tare muke da su tun kafin zuwan musulunci har musulunci ya zo ba su canja ba can ana tare a wannan gaba ma ana tare saboda haka su suka fi cancanta su amfana da wannan abun saboda muwasala da aka samu sadarwa na ainihin yan uwantaka wadda ba su tsinka wannan igiya din ba to wannan abin da ya faru kenan a cikin janibi na na kumusi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan an dawo yaki rajana min jihadil akbar ila jihadil akbar mun dawo daga yaki dan karami wanda aka je aka yi dan saura yaki mai mai girma tabbas sai mamaki irin wahalan da aka sha wato kamar da Imam Suyudi ya ga mana a Jami'u Sagir wato yadda aka sha wahala a wannan yaki sannan ce shi ma kankani ne manzo Allah ta yanzu a fara babba da sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene jihadul akbari yace jihadun nafsi wal hawa wa shaytan shine bawa ya tsaya ya yaki ransa ya yaki son zuciya ya yaki shaytan wato ya me da kansa kayan Allah wannan yafi kowane yaki wahala eh aje a yaki bayan wani lokaci an yi wasu sun shahada an samu ganima an dawo to wannan ai karami ne saboda haka ya zamanto shi wanda ya zamanto shahidi abinda za a bashi shine ya zamanto ya samu matsayi na shahada amma wanda ya fi karfin nafsu ya fi karfin son zuciya ya fi karfin shaidan ya tsaya ya zama kayan Allah har ya zama to cikin bayan Allah da Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun bayina baka da hannu a kansu to in har ya kai wannan gaba to shi ba shahidi bane shi siddiqi ne shi kuma siddiqi ya matsayinsa ya fi matsayin shahada saboda umayyidillahi wa rasula fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina daga siddi daga annabta ce siddiqiya kamar yadda kaza ce daga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na bakar wanda yake tafiya da shi a cikin kowane janibi haka aka rayu haka aka koma ga Allah har yanzu nan karshen inda kafafun manzon Allah suke kwance nan daidai kan sayyidina Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu to wannan sai ya zamanto shi a tsaya a yaƙi shaidan a zamanto kayan Allah shi ma yana daga cikin yaƙi da ya kamata wanda ya zamanto dole mutum ya zamanto ya gyara wato janibi na ibada to akan wannan har yanzu Shehu Abdullah Anhu ya ce idan ka dubi qawaidul islami guda biyar ga tauhidi ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ai guda biyar ne yace to nan ma walamu anna maganin tumi shay'in fa anna lillahi khumsahu ɗaya bisa biyar ɗin nan na Allah ne saboda kalmatu shahada ai kayan Allah ne kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ce ashhadu an la ilaha illallah ne da ce ashhadu anna muhammadur rasulullah sauran guda hudun nan ne ainihin za a shiga ciki a raba wato a kan a cikin sallah ne akwai gaban da za a je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana Allah zai ce haza baini wa baina abdi wannan kan tsakani na da bawa na ne wato inda bawa zai je roko wato a cikin abin da ya shafi janibin addu'a a cikin fatihatul kitabi to wannan shi yasa ake bukatar wato a cikin neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala a tabbata a tabbata kan irin wannan tafiya wato na neman yadda za a gyara tsakanin da Allah tabaraka wa ta'ala a zamanto kayan Allah a zamanto an samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kamar an tambayi Allah tabaraka wa ta'ala yaushe wannan abu ya faru yace amma fa duk wannan abun za ku kiyaye ne in kuntum amantum billahi in kun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala to ku san haka shi janibin dukiya abu ne wanda rai tana da matsala da wannan abun kware da gaske yasa duk abun da ya shafi dukiya sai a ga kai tsaye Allah ya kawo yadda za a warware shi saboda kar a bar shi mujmal in an bar shi a dunkule to kowa zai iya daukan fahimtar sa cikin wannan abun kuma sai ya zamanto an samu cutar cuta ko cutarwa addini kuma yana bukatan abu biyu ya zama to tsakaninka da mutane la darara wala birara inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu cuta ba cutarwa kar ka cuci wani kar wani ya cuce ka wannan shine tsari wanda ya zama to aka gina musulunci a kansa sannan qur'ani kuma zo ce mana la tazlimuna wala tuzlamuna kada ku yi zalunci kada a zalunce ku wato zalunci shine a ajiye abu ba wurin zaman sa ba abin da ya sa shi Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya yi sunansa ko adulu ko fablu ba zulmu ba saboda zalunci shine ka shiga cikin cikin kayan wani ka taba to shi Allah komai nashi ne yawa komai nashi ne halkan wa milkan wa abidan halittar sa ne bayan sa ne mallakan sa ne saboda haka duk abun da ya ba zalunci yayi ba in abu ne wanda ya zamanto janibi da jalala to sai ya zamanto a ce wannan an yi shi ne a babin adlu adalcin Allah ne in abun da ya shafi falala ne a ce to wannan an same shi a babi na falala ne Allah tabaraka wa ta'ala samun lada da abin da ya kama da haka to wannan inda kun yi imani da Allah to ku tabbata kan haka kuma anzalna ala abdina da kuma abin da muka saukar wa bawan mu shine da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin da muka saukar masa a wannan lokaci mun saukar masa ayoyi masu yawa mun saukar masa mala'iku wanda za su ba da tallafi wato a cikin wannan aiki da aka fito nan aka ce ala abdina akan bawan mu wal abdu haqqan wal anamu abiduhu wa kullu ya muktar kulli ladal jadal shi manzo Allah shine al-abdul haqiqi wanda ya zamanto kul in kana lirrahmani waladun kana awwalul abidin inde Allah inde yahudu suna cewa suna ai Uzair dan Allah ne a Isa dan Allah ne inde nasara sai subhanallah inda Allah yana da da aini na fitan dacewa in san wannan wannan dan Allah da ya kamata sai shi amma babu babu saboda ni ne farkon bawan Allah yasa aka ta cikin sunaye duka ba sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so irin Abdullahi yasa muhimman abubuwa daban-daban zamu ga a farkon suratul furqan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana tun ma can wurin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati a suratul kafi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba ala abdihi al-kitaba nan aka yi magana abdu bawansa da alayhi salatu wassalam bayan wannan da muka je a can cikin suratul isra Allah tabaraka wataala nan ma ya gaya mana a farkon suran subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir nan ma aka ce abdu nan ma gashi mun zo mun samu وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان to wannan sai zaman to aka haɗu da bawan Allah wanda aka masa irin wannan baiwa aka saukar masa ayoyi aka saukar masa mala'iku yawmal furqani ranan da aka rarrabe tsakanin bata da abin da ya zama to gaskiya wato aka gaskiya ta tabbata gaskiya wato bata ta tabbata bata wanda suka zama to kayan Allah Allah ya musu dauki wanda suka zama to wato sirrul bariyati su kuma aka musu abin da ya dace da su Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu ala kulli shay'in Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai yana daga ciki ya taimake ku ranan badar ya taimake ku wato duk da ya kasance ma killatikum tare da karantan ku ba ku da yawa wato taurin taurin yawa taurin ainihin adadi wato quantity ba yawa amma aka samu hazima kuka kori waɗannan ainihin makiya Allah tabaraka wa ta'ala ma kasaratihim tare da yawan su wato sai ga 313 sun gagari 950 na'am إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم نعم إذا أنتم بالعدوة الدنيا أو هم بالعدوة الأسوة والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم الله تبارك وتعالى يتي a wannan lokaci idan tun wato ka'inuna lokacin da kuka kasance bil urwati dunya kuna kusa da garin Madina ai al qurba min al madina kuna kusa da Madina janibil wadi wato gefen farin Madina annan kuka kasance wato wani ikon Allah tabaraka wa ta'ala yake tsara abun wato Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara abu haka abun yake inda aka ajiye sabai suka tsaya wato sai zamanto yana da wato abubuwa da za a amfana da su sosai na samun nutsuwa da samun amfana da komai suna wuri kusa da kusa da ruwa inda ba za a haɗu da matsala na kishirwa ko a haɗu da matsala na ainihin rashin ruwa wanda zai jawo buƙatuwa a kan abubuwa da yawa ba wannan sai zamanto sun zauna a gefen wannan kwari Allah tabaraka ta'ala ce kusa da Madina wa hum bil udwatil quswa wato su kuma sai suka zamanto suna nesa da Madina inda suka zauna kuma ƙasan sai ya zamanto ƙasa ne mai mai tabo wanda idan an yi ruwa in ya tabe mutum za bara a samu sabati na kafafu ba za a samu zamiya da abin da ya kama da haka wanda su kuma nasu ya zamanto jigawa ne wanda wurin ya zamanto za a iya tafiya za a iya ainihin mu'amala ba tare da an wahala ba wan rabbu asfala minkum sannan wannan ayari da aka taho da su su kuma suna can ƙasa da ku wato nan kusa shaɗi bahar gefen ainihin kogi ta can su kuma suka kasance ta inda suka suka wuce walau tawa'attum Allah ya ce da abin an yi an yi yarjejeniya ne mu haɗu a wuri kaza wato akan abu kaza wannan ka'ida da shi aka yi laktaraftum fil mi'adi ai antum wan naqir yi itali da a ce kun ce a haɗu a daidai wuri kaza amma sai Allah cikin hukuncinsa sai ya hukunci inda suka tsaya shi ya fi dacewa da su nan za a fi samun yadda za a wato samu jirgin jaye a kansu ko kuma inda kuka tsaya ya zama to nan ne base inda inda sahabbai suka za da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma nan ne wurin da ya zama to ya fi fa'ida ta wurin ainihin bigire wurin zama da dai kun yi alƙawari da su kafin wannan abu lakalaftum fil miadi da kun saba wato cikin wannan alƙawari da aka yi amma walakin sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya muku jama'akumullahu bi ghairi mi'adin Allah ya tara ku a wuri ba tare da wani tsari daga gare ku ba liyaqdi Allahu amran kana maqulan don Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da abin da ya zamanto abun zartarwa wato a gare shi fi ilmihi a cikin ilmin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto ba yau aka fari abin ba dama yana cikin Allah haka a cikin abin da ya shafi ilmin Allah haka za a yi inna Allah yubdi wala yabtadi Allah bayyanawa yake ba fararwa yake ba in kaga abu ya faru to ba yanzu aka shirya shi ba dan abu ne wanda dama can yana cikin ilmin Allah kadimi wanda baya da farko tabaraka ta'ala wa huwa nasrul islami shine na taimaki musulunci wa hukun kufri sannan a shafe kafirci a karya gadon ka- ba- bayan kafirci a wannan haduwa liyahalika man halaka an bayyinatin sannan a halakar da abin da ya zamanto kafirci wato wanda suka yi kafirci wato a halakar da su bayan wannan hujja zahira wadda ta zamanto baliga an ba da hujja a fili an ba da hujja mai kaiwa makura matuƙa a cikin lamari wato shine a taimaki muminai wa wa nasrul mu'minina sannan a taimaki muminai ma killatihim alal jishil kathir tare da karancin su a cikin haduwa da runduna masu yawan gaske wa ya haya man hayya an bayyana sannan a raya muminai kuma rayuwa wadda ya zamanto a bayyananniya su samu rayuwa ta hayatul abadi wato shi rayuwa kala biyu ne akwai rayuwa hissi akwai rayuwa ma'anawi rayuwa hissi shine mutum irin dai rayuwa da ake a duniya za a ga mutum yana taharruki yana hidimominsa saboda yana raye ne in wani abu ya gitta ajalinsa ya sauka sai ka ga ba abin da zai yi wa kansa wato sai abin da aka yi masa to wannan haya- hayatul hissiya ta yanke kenan amma akwai hayatul ma'anawiyya wannan rayuwa ta ma'ana shine qur'ani yake ce mana aw man kana mayyitan fa ahyaynahu shin wanda ya zamanto matacce sai muka raya shi wajanna lahu nuran yamshi bihi fil nas wato ya zamanto rayayye mai tafiya da haske cikin mutane shin zai yi daidai kamar wanda ya zamanto matacce wanda yake yawo cikin duhu sai sa karijin min ha ba zai fi cikin wannan duhu ba ana nufin kafiri kenan wanda bai yake da imani ya samu hayatul abadiyyati wanda ya rasa imani ya samu hayatu rayuwa wadda zamanto faniya mai yankewa za'ila mai gushewa wadda ta zamanto alfalin ta kaɗan ne alfalin ta ɗaya ne in an yi amfani da fanin an nemi baki an yi amfani da mai karewa an nemi abin da zai zamanto shi ne sabiti tabbatacce wadda zai wanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna Allah sakani Allah tabaraka wa ta'ala haka yake lasami'un mai ji ne alimun kuma masani akan duk abin da suke aikatawa yana jin abin da suke faɗa yana jin kuma abin da ya san kuma abin da suka tafi da shi a matsayin manufa a cikin na zukatansu a cikin kirazansu tabaraka wa ta'ala na'am إذ يريكهم الله في منامك قليلا na'am ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور نعم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور الله تبارك وتعالى إذ يريك ويا إذ يريكهم الله wato lokacin da manzon Allah Allah ya nuna maka fi manamika cikin baccin ka kalilan wato a cikin wannan bacci da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gani ya ga runduna na kafirai wato ai ma ba su ci mutum saba'in ba wa hunna wa sab'in abinda Allah ya nuna masa kenan yayi ka- kafiran nan da suka fito daga Makka wato duk ba su ci mutum saba'in ba a mafarki haka ya gani kuma fa akbara bi zalika fasarru wato ya ga sahabbai a aikin ma ai ba wani bata lokaci ai ba su da yawa ba su yi mutum saba'in ba shikenan ya gaya musu da su ji daɗi su ɗari uku da sha uku za su inkari mutum saba'in kowa sai ya samu ƙarfin gwiwa ƙarfin abin nan zuciya ya samu jajircewa ai ba wani abin da ma za a kare a kai bane abin da manzo Allah ya gani kenan a mafarki Allah ya ce walau arakahum katiran da dai ya nuna maka ai masu yawa ne kai kaga adadin su kuwa ai to da sai tsoro sai ya kama zuciya wato tsoro kuma idan ya faru to daga nan sai ya zama to komai ya lalace yasa ake neman tsari da tsoro shi tsoro wani fitina ne mai zaman kansa lamu ne auzu bika min al-ajli wal kasali wa auzu bika min al-jubni wal bukli wa auzu bika min galbati dini farir rijali ake neman wato tsari da abin da duk zai haifar da tsoro a zuciya idan an samu wannan to sai abu ya karye Allah tabaraka wa ta'ala ce wato da na nuna maka su da yawa a mafarki wato sai ya zamanto la fashiltum da sai tsoro ya kama ku sai a samu karyewan wannan yaki wala tanaza'atun fil amri da kuma an samu sabani a cikin wannan lamari wasu su ce to yanzu dai a samu wani mafita har dai a fara magana zuwa yaki ai yawan ya yi yawa sai a yi hukunci da zahiri shi ka'idan dan adam da'iban yakan yi hukunci da zahiri ne saboda zahiri zahirin ya sani eh abin da ya sani ke hukunci da shi kuma kunna lil ghaibi hafizi ba mu kasance muna masu kiyayewa da abin da ya zamanto gaibi abin da ya zama wuya ba saboda haka manzo Allah yake cewa amarna anna kuma bi zawahir wallahu yatawalla sarair Allah ya mana umu- a umarni mu yi aiki da zahiri sannan Allah kuma zai jimbinci abin da ya zama to baɗi to wannan shi yasa kullum ake amfani da zahiri lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je wani yaki ya ka samu Usama ibn Zaid sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya furta kalmar la ilaha illallah amma bai sai ya dau takobi sai ya tare shi yana tare shi aka ga manzon Allah ai ga abin da Usama yayi yace abin da ya faru ce maza a kira shi yace Usama ya aka yi aka tantahu ba da an kala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah manzo yace ya rasulullahi ma kala ha illa takwifan bai fade ta ba sai don tsoron takabi shi yasa ya autan sakali ya zamanto ya furta la ilaha illallah manzo Allah yace Allah shakar ta kalbahu bara'aita zalik ina jin ka fasa zuciyarsa kaga cewa ba don Allah ya faɗa ba yace istaghfir li ya rasulullah ya rasulullah a nema mini gafara yace in na nema maka gafara mu yaye da la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah daya amma manzo Allah yana son yayi wa sahabi hukunci saboda ya kashe mai la ilaha illallah guda daya wannan ba karamar magana ba ce yanzu mutum ya faɗi la ilaha illallah ya faɗe ta shi ma bai san adadin ta ba shi da ya faɗa da shi kenan wani kai tsaye ya ɗauke shi ya miƙa shi jahannama ya ce kawai kafiri ne ba wani abu yusuf ki ɗan biki a wane ne a ba shi sunaye da yawa ya duk shi kadai a bayan ya zama to kafiri kuma ya zama ɗan bidiya ya ayin da mutum ya zama kafiri maganar bidiya bai taso ba ai babu bidiya ba maganar ya wuce yawwa kamar a ce ne mutum mutum kafiri mai sabon Allah ai in yana kafirci ba sabon Allah in yana sabon Allah ba kafirci saboda haka ahlul qiblati la yakfuruna bi dhanbi wadanda su zama to ahlul qibla masu masu ibada masu sallah ai ba sa kafirta saboda sabon Allah sabon sunan sa ma'asiya shi yasa ya zama to a ka'ida na usulu a littattafan babi na tauhidi ake cewa wa man yamutu wa lam yatub ila Allah fawwid ila Allah jami'a amrihi mutum ne yana sabon Allah sai ya mutu bai tuba ba ya za a yi da shi aka ce ka miƙa shi ka miƙa shi wurin Allah ka yi shiru ba ruwanka Allah duk abin da ya ga ya dama da shi ya je da shi amma kai dai ba za ka masa hukunci ba yawwa wa man yamut wa lam yatub min zambi fa hut ila Allah jami'a amrihi wannan shine a babin tauhidi kaidan da ake kai to babban fitina ne mutum ya zamanto ya ya yana kafirta mutane akan abin da shi kansa bai san abin ba eh ya jahilci abin amma sai yayi wa kansa hukunci cewa ya san abu shi a kaida na addini duk abin da baka sani ba sunansa baka san shi ba abin da ka san shi ko kuma ka san kaɗan a ciki ka samu wanda ya zurfafa ya sani kwarai da gaske kuma kana iya ka san abun fa wani kuskure ya faru eh wani kuskure ya faru ko saboda mantuwa ko saboda kuskure nan kuma duk masu hankali duk yan uwa wanda suke kan hanyar shari'a za su maka uzuri yanzu imamul kisayi malami ne babban malami daga cikin ainihin kira ga qurra'u sab'a guda ba guda bakwai din an san da irin matsayin kisayi da wanda suka rawaita daga gare shi malami ne wanda duniyar musulunci ta yadda da kira'arsa da riwayoyin da almajiransa suka yi a ƙarƙashin makarantarsa na na kira'a amma wata rana abun mamaki imam kisayi sai ya tafiya da ya tafiya da wani wani wani abokinsa wani abokinsa suka tafi shikenan suka je wani gari irin babin takrimi sai aka ce kisayi ya ba da sallan sallar magariba ya yi kabara ya shiga sallah ya yi fatiya sai ga kisa'i ya bata cikin kuli ya yi alkafiruna imamul kisa'i sai wannan abokin sai ya ji abin bai masa ba kamar dai a ce shehi na kira shehul qurra irin kisa'i ya haɗu da irin wannan wannan abu sai abin ya dame shi har ya basa magana tunda su abokan juna ne har magallawa ya haka abin ya faru duk ya ce to kabarin Allah ba za a ce kawai ba an zo sallan isha'i sai aka ce shi kuma abokin ya bada sallah shi kuma sai ya bata fatiha eh da wanda ya bata fatiha eh da wanda ya bata a kuliya ba gano wanda ya bata a kuliya ba eh fatiha ka ai ta ce kusan gidan kowa da akwai ko sai sai imamu kisai sai ya murmushi ya ce masa ka kiyaye Allah ta baraka wa ta'ala innal bala'a muwakkalun bil mandi wato bala'i yana kan harshe eh cewa da kai gashi nan an bata a cikin suratul kafiru gashi da sai ya zama to kai kuma ya ka bibiye ka da wannan abun kai kuma sai gashi cikin fatiha ka bata to wannan ko da abun haka yake fa ana iya samu kuskure ana iya samantuwa yanzu kwanan nan za ka ana ta maganganu akan social media handle akan maganar makari da da rijiyar lemu ana ta maganganu kuma ba wani magana ne fa da ya kai ma a bata lokaci a kanta duk almajirin usulu ya san cewa shi dai rijiyar lemu ya kuskure ba magana ana nufin ko maganan ɗariƙa ko maganan salaf ko wani abu bane a'a kuskure ne kuskure kuma ina yana iya faruwa shikenan amma yanzu da muka zo wani gaba mai haɗari sai ya zamanto wai in kana son mutum baya kuskure wannan illar wannan illar kuma baya jin yayi shi kuskure ma ai bai yadda ba ya fi a'a shi ma ya shata layi eh wadda ga littattafan da da usulu wa irin irin su kawkabu sade na imamu suyudi ga irin su ga irin su jamul jami na imamu sukki ga irin su alfiyatul usul alfiyatul usul na shafilai gondo baiti dubu ne akan usulu duk waɗannan littattafan za ka ga abin da shi din ya faɗa shine kuskure ka gani amma sai a- sai ana ta zage-zage irin masu commenting masu bibiyan abubuwa mutum bai ko in an raba abin nan abin da malami shi ya sani wadda kai kana ga baka tare da shi din. in an raba abin da ya sani kashi ɗari kai baka da ko 5% amma mutum ya kira shi ya zage shi ya ko 5% eh ya zage shi ya muzanta shi wai saboda shi an taɓa masa nashi eh to ai malamin ka ba ba masumi ba eh mu a kaidan ahlus sunnati wal jamaa mun bambanta da shi'a akan wannan wato ba masumi bayan annabawan Allah babu masumi sai mala'ika yawa amma sauran waliyai ana suna tafiya ne akan bayan Allah ne mahfuzai wanda Allah yakan kare su in sun aikata kuskure Allah baya barin su akan kuskure shikenan fa zahu mufsirun shikenan sai su gane sai su dawo su tabbata kan abin da ya zamanto shine gaskiya kuma dama duk masifa ya kare a cikin soyayya da kiyayya duk masifan duniya da lahira akan abu biyu ne su ai yahudu abin da ya cuce su in annabi isa tun farko da aka zo da maryam ta zo da ainihin annabi isa shikenan aka ce ya aka yi ta ce fasharar ilaihi da suka ce suna sukan maryam alaihi salam cewa wannan yaron to waye mahaifinsa daga nan sai suka bata nasaban annabi isa alaihi salatu wassalam saboda kiyayya su kuma abin da ya cuci nasara ba kiyayya bane soyayya ne su kuma suka so annabi isan har suka fidda shi a da'iran bashariya suka ba shi uluhiya da ai shi ne wasu sai dan ɗansa ne ai dama da ya ka- da ya kamata ya gaji mahaifinsa wa alal warisi mislu zalika ko sai suka ce a ai abokin aiki ne wato tare suka yi aikin duk abin da ke gudana tare suke ko suka ce a ba haka bane ai shi ne ba kawai to sai suka samu wannan matsala akan abubuwan da ya shafi salisu salasa wato trinity suka tafi akan haka ta ga soyayya soyayya shi ya cuci nasara su yahudu kuma kiyayya shi ya cuce su saboda haka akan soyayya da kiyayya aka mana wani ka'ida mujawazatul haddi fi raf'il qadari haramun ne mujawazatul haddi fi wad'il qadari haramun ne ka ƙetare iyaka ka ba wa mutum matsayi dan dai kana son sa kawai ka kai shi matsayin da ai shi kan ma ya wuce matsayinsa yanzu ka ɗauki mutum wajen malamin ka ne a sifar ma ba ba- ko ma shi me ai ba masumi bane eh karatu ma na syllabus karatun da kawai le- leke-leke eh mudala'a eh ba karatu ne wanda na mutakaddimi na wanda an yi shi kaman ana yi ba wanda za ka ga karatu ne ya kuzunahu lafzan wa yu'addunahu hifzan suna karban sa ne mubasharatan duk sabai karatun da suke wurin manzo Allah ai ba littafi suke sawa ba a za su zauna ne sai ai karatu in an yi karatu shikenan kowa ya rike yau gobe kuma a zuwa sake dorawa ko hai ko yanzu a magrib haka ake karatu za ka ga idan za ka yi karatu a morocco da sunan gefen jazair abin da za a yi in za ka misali ka sa alfiya alfiya tun malik alfiya tun malik wannan baiti dubu na nahur nan to a allo za ka rubuta shi yadda ka san ake rubuta allo an baki wazal za ka rubuta baitin farko sai ka je ka haddace shi in an je a ajiye allon a maka karatu gobe in ka dawo kafin a baka baiti na biyu sai ka kawo baiti na farko da ka haka ake dorawa lokacin da sai muhammadu habib dan shehu tijjar radiyallahu anhu yake yaje ya ce wa abokinsa za mu je mu yi karatun nahawu da kai ka rabu da wannan fannin yana sa raina mutane ka rabu da shi shikenan sai bai yi ba da bai karanta ba me zai faru wata rana sai bukatar nahu ya taso ya je ya buɗe cikin kanani shi na shautu jani sai ya ɗauko wani kunna shi da ya duba ya ga abun ba wasa muddin kuma an ɗauki an bi shi a haka za a samu kuskure sai ya sake rufewa sai ya ajiye ya ce wa abokinsa to gaskiya gara mu ɗauko karatun nan ba za ka ce haka ya ɗauko alfiya ya rubuta ta a allo ya je yana yi yana yi sanda ya duk lokacin da ka gama littafin ka haddace littafin eh yanzu akwai wasu daga cikin mutanen magrib ko halifan shehu muhammadu mushrik alhaji mushrik za ka ga haka yake duk ƙarshen shekara zai fitta katan da yawa na littattafai ya bayar ya bayar duk wanda kaga katan din da ya bayar ya haddace shi duk katan din da kaga ya bayar ya haddace shi to haka ba yake saboda haka ya tafi ya karanta ya haddace ya fahimta to wannan ba soyayya ba ne yawa ba kuma wani abu ne wanda yake kan tsari ba yawa duk wanda kake so ka bar shi akan matsayinsa eh ka bar shi akan matsayinsa wanda kuma ba ka so shi ma ka dage da kar ka masa rashin adalci shikenan sai a zauna lafiya wala jirmannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa wannan shine kaida na addini shine kaida kuma na shari'a wanda Allah tabaraka wataala ya dora mu kai mu ainihin rauni wala tanaza'tum da sai zaman to kun yi rauni wato a cikin samu jayayya fil amri a cikin lamarin addini walakin Allah sallam sai dai Allah tabaraka wataala ya kubutar da ku daga samun wannan rauni da samun jayayya wato at-tanazu innahu alimun shi Allah masani ne bi zati sudur da abin da yake cikin kiraza bima fil qulubi da abin da yake cikin zukata Allah ya sani babu wani abin da ya zamanto yake buya daga cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka abin da aka boye a zuciya ba komai Allah yana gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a babin mu'jiza yace babu wani abin da yake boya min a cikin lamarin ku hatta ku shu'in ku hatta tsoron Allah ku dake cikin zukatan ku kuna sallah wanda suke kan sallan wato suke fuskantar Allah ba tunanin wani abu ba intifati na san wane da wane da wane wadanda wani abu yake dan gittawa ya je ya dawo nan ma na san wane da wane wannan haka abun yake ka gani wannan ababin mu'jiza kenan wanda Allah ya bashi shi kuma Allah tabaraka wataala ababin sifansa wanda ta zama to kadimiya haka take haka Allah tabaraka wataala yake ya san komai da abun da aka boye da abun da aka bayyana wato Allah masani ne akan waɗannan abubuwa وإذ يريكم وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
الله تبارك وتعالى وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم في أعينهم كثيرا وإن في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله تبارك وتعالى ولو أراتهم ya rasulallahi wa yuzirikumuhum lokacin da Allah ya nuna muku ku mu'minai idan takaitum lokacin da kuka haɗu da su fi ayunikum qalilan sai ya zamanto wancan mafarki na manzon Allah sai aka kawo shi anan wato an yi theory to ga za a yi practical ai manzon Allah ya gansu su kaɗan ne to mu'minai da suka dubi mutum ɗari tara da hamsin ɗin nan sai suka ga mafarkin manzon Allah su mutum saba'in suka gani eh Allah tabaraka wa ta'ala wato in ya hukunta abu yayi shikenan to daga nan zaka ta to ai ba wani abu wato alhali gashi su mutum 900 ne da hamsin wai kallilukum fi ayunihim su kuma gefen wanda ya zamanto su ma kafiran sai Allah tabaraka wataala shi kuma sai ya sanya mu'minai kuma sai suka asazan su da yawa eh 313 ne sai su ga su adadin 313 nan kamar ma sun fi su yawa Allah ya wannan hukunci wato yaqdiyallahu amran kana mafula don Allah tabaraka wataala ya tabbatar da abin da ya zamanto an rubuta tun azalcewa haka abin zai kasance wai lallahi turja'u umur wato lamari zuwa ga Allah ake mai da lamari gaba daya wato wurin sa ake komawa wannan abin da ya shafi janibi kenan na wannan yaki kuma a kowane lokaci dama shi mafarki haka ne wato ko dai ka gani ko a gane maka eh wato ko ya zamanto a ru'uya ne wanda ka gani ko kuma wani ya gani ya gaya maka wato duk daidai ne kuma ruya kirki wani yanki ne na annabta in ji manzala sallallahu alaihi wasallam inna ru'yata salihah juz'un min sittatin wa arba'ina min ajza'i nubuwati daya cikin kashi 46 ne na rabe-rabe na annabta wato mutum duk wanda ya zama to yana mafarki na kirki wato na ba- ganin bayan Allah ko mutum ya yi mafarki ya ganin sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ko karatun qur'ani ko wani abin da ya kama da haka to abubuwa ne alama ne shi din yana cikin karabka na bayan Allah domin shi mafarki kala uku ne akwai mafarkin da yake tasowa min kibalin rahman wato gaskiya ne in dai ka gan shi haka yake akwai kuma mafarkin da yake zuwa waswasun nafsi wato abin da zuciyarka ta damu da shi shikenan sai ya zamanto kayan mafarki a kansa yawwa misali ka ci wani abu mai maiko aka samu aka ba ruwa kusa sai kai bacci in kai bacci sai ka kana shanye teku yawwa ka shanye wannan baka koshi ba ka sake shanye wani na gaba saboda ka kwanta da niyyar shan ruwa ne shi yasa sai abun ya dawo maka wannan shine na biyu akwai kuma waswasu shaytan ka kwanta ba alwala ka kwanta ba cikakken tsarki ka kwanta ba kai addu'a ba to nan kuma sai a samu wani abubuwa wanda zai zama to a ba su alami wasu abubuwa na kururuwan shaytan sai ya zo kai ba baka san ya abun ya faru inda za ka farka ka ce ka bada ka abbara me ka gani ba za ka kawo abun gaba ɗaya ba to wannan haka abun suke kasancewa akan wannan janibi guda uku Allah ya dafa mana labar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya gyara mana lamuran mu zahira mu badinan